قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم ي... فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يصل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغضو جرحه دما فمات فيها
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي بتارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان a nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na asabar yau muna 22 ga watan rabi'u thani hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 26 da bakwai ga watan 11 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna at-tajridus sarih li ahadith al-jami' as-sahih wannan shi ne darasinmu na 200 daidai a cikin wani littafi da za mu tashi hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha mala ya ce an aisha ta radiyallahu anha qalat usiba sa'adun yawm al-khandaq fil akhali فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها لقى عائشة رضي الله تعالى عنها تتي أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل أنجي وسعد روني أرانر ياكن وللو fil akhali a jijiyarsa ta sangalin hannunsa jijiyar jini da ke sangalin hannunsa fadaraba annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama khayma fadaraba annabiyyu sallallahu alaihi wasallama khaymatan fil masjid sai annabi yasa aka kafa masa tanti a masallaci li ya'udahu min qarib dan ya rika dubo shi wato ta abin a kurkusa فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار a wannan masallaci kuma akwai tanti na mutanen kabilar gifar banu gifar falam yaruhum to babu abin da ya tashi hankalin su ba abin da ya razana su illa damu yasilu ilaihim sai jinin da suka gano suka gani yana kwararowa zuwa gare su faqalu sai suka ce ya ahlul khayma ya ku mutanen wannan tanti ma hadha alladhi yatina min qiblikum menene wannan da yake shigo mana daga bangaren ku fa idza sa'dun yagzu jurhuhu daman sai ga sa'ad ciwon sa yana kwararo da jini fa mata fiha ya mutu a cikin wannan rashin lafiya wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi a kitabus salah kamar yadda muka gani babu alkhaibatu fil masjid lil marda wa ghayrihim babun da yake magana akan kafa tanti a cikin masallaci domin jinyar marasa lafiya ko wasunsu wa fil maghazi haka nan imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul maghazi babu marji'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min al-ahzab babun da ya magana game da dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam daga yakin gwalalo haka ne ya fitar da shi a cikin kitabul jihad was sir babul ghusl al-ghusl ba'da al-harb wal ghubar da ya magana akan yin wanka bayan an dawo daga yaƙi da kuma ƙurar da take ta kasancewa tare da mayaƙi amma a cikin a wannan guri babu kissar sa'ad a ciki haka nan imam muslim ya fitar da shi a cikin kitabul jihad was sir babu jawaz qitali man naqada al-ahd sana abu dawud ya fitar da shi kitabul janaiz babul iyadati miraran nasa'i shi ma a cikin kitabul janaiz shi kuma babu darbil khiba'i fil masajidi hakanan ya fitar da shi a cikin as-sunan al-kubra imamu ahmad ya fitar da shi a cikin littafin al-musnad tahawi a cikin littafin sa mushkil al-athar ibn hibban a cikin al-sahih al-baihaqi as-sunan al-kubra al-baghawi a sharh as-sunnah da dama daga cikin malaman hadisi sun fitar da wannan hadisi na Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da kissar Sa'ad ibn Mu'ath Aisha radiyallahu ta'ala anha tace usiba sa'adun yawm al-khandaq fil akhali an ji wa sa'ad rauni a ranar yakin gwalalo yakin gwalalo an yi shekara ta biyar bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda quraishawa suka yi dandazo tare da sauran wasu mutane tare da sauran kabilun larabawa da suka hada kai da su suka yi wogayya suka taho domin su ga sun karya musulmi da musulunci sun ci musulmi da yaƙi wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko da rundunarsa ya aiko da iska wadda ta ta fatattake su ga wannan lokaci an je wa sa'ad ibn mu'az rauni wato wani ya harbe shi da kibiya saboda ba a yi fada gaba da gaba ba saboda kwalalan da musulmi suka haƙa wanda ya zanto kamar wato shamaki ko kariya tsakanin kafirai da shigowa madina ko amma kuma an dan yi harbe-harbe cikin harbe-harben da aka yi aka same shi a jikin jijiyarsa ta jini wadda take jikin hannun sandar hannunsa ko jijiyar jini an je daukan jininka kana mika hannunka a lalubo ta a soka maka abin da jajininka to wannan jijiyar da take kawo jini to ita ce aka ji masa rauni a jikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa lalas a gurin ya ƙara gurin ya ƙara tashi annabi ya sake masa da wuta waye sa'ad ibn mu'az sa'ad shine sa'ad ibn mu'az ibn nu'man ibn ibri al-qais ibri al-qais wannan kakansa ba wai mawakin nan ba wancan ibri al-qais ibn hujr wannan kuma ibri al-qais ibn zaid ibn abdul ashhal al'ansari yana daga cikin gidan abdulashal daga cikin ƙabilar al'aus daga yana ɗaya daga cikin shugabannin al'aus mai babbar ƙabilar da take cikin garin madina shugaba ne babba ne wanda allah subhanahu wata'ala ya azurta shi da shahada a wannan yaƙi alkunyarsa abu amur al'ansari al'ashali al'ausi al'ashali albadiri daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin badar suka samu wannan tagomashi na ubangiji su bane wata'ala na cewa an gafarta musu duk laifuffukansu da wanda suka yi da wanda za su yi to yana daga cikin waɗanda suka samu wannan ya musulunta a hannun mus'ab ibn umair sab mus'ab ibn umair lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake maka kafin ya hijira bayan an samu wasu ‘yan kaɗan daga cikin ƙabilar aus da kuma wasu da ƙabilar khazraj wanda suka karɓi musulunci suka dawo madina to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan bai'atul aqaba athaniya sai annabi ya aiko musu da mus'ab ibn ibn umair mus'ab ibn umair matashi ne daga cikin matasan madina a makka kuma ɗan gata kwarai da gaske gaba ya karɓi musulunci ya sarayar da dukkan wani abu na jin daɗi domin ya tsaya ya hidimta wa addininsa kuma ya bauta wa aƙidarsa sayyidina annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi zuwa madina domin ya karantar da mutanen madina alkur'ani saboda ka shine farkon jakada a musulunci shine jakadan farko a musulunci kuma aka tura shi domin ya je ba da ilimi kuma ilimin na kula alqur'ani saboda haka yazo ya sauka gidan As'ad ibn Zurara As'ad ibn Zurara As'ad ibn Zurara da Sa'ad ibn Mu'adh shi As'ad ibn Zurara dan khala yake dan innar Sa'ad ibn Mu'adh to mahaifiyar As'ad ibn Zurara yar uwar mahaifiyar wato saboda ƴaƴan khala ne ƴaƴan khala ne wato kowanne daga cikin su dan innar ɗaya ne sauraka akwai dangantaka tare da su to lokacin da musab ibn zubair musab ibn umair ya zo madina sai ya sauka gidan as'ad ibn zurara to shi kuma sa'ad ibn mu'az yana daga cikin manyan mutane waɗanda suke kusan su ne shugabannin ƙabilar aus wata rana da shi da usaid ibn hudair Usaid ibn Hudayr wanda an san shi ma ɗaya daga cikin shugabannin kabilar Aus da suka haɗu sai shi Usaid sai shi Sa'ad ibn Mu'adh yake cewa Usaid ibn Zurair lokacin ba su zama musulmi ba sai yake cewa kaga mutumin nan yana magana akan Mus'ab ibn Umair cewa ya zo ya shigo cikin kasar mu ya shigo cikin garin mu yana kuma bata mana yaran mu yana jan su zuwa wani addini wanda yake bako kuma yana lalata musu aƙidarsu ta bautar abinda muka gada daga iyayenmu don haka ni ba zan iya zuwa in yi magana da, da shi wannan ba saboda kasan yadda muke da da asa'ad ibn zurara yan uwan juna ne wato yana gudun kada ya shiga maganar zumunci ya lalace saboda ka ce amma kai ka je ka je ka takawa mutumin nan birki lalle lalle ya daina wannan abin da yake ko ya fita ya bar garin shikenan usaid ibn hudayr ya ce to zai je ya dauki abin nan dinsa mashin sa ya rike a hannu ya je ya samu mus'ab ibn umair tare da musulmin da suke zaune da shi as'ad ibn zurara da suna zaune a kofar gidan shi as'ad ibn zurara ana karatu suka hango shi sai as'ad ibn zurara ya ce lalle mutumin nan daga ganin yadda ya taho ba da alheri ya zuwa wato fuskarsa da kuma irin yanayin tafiyarsa tana nuna cewa bai nufo mu nan da alheri ba amma idan ya zo to da Allah ka ka bi shi a hankali ka kuma jiyar da shi abinda kake dauke da shi na alkur'ani sauraka da ya zo ya tsaya a gabansu ya shiga zagin Mus'ab yana gaya masa baƙaƙen maganganu ka zo ƙasarmu ka zo garinmu kana lalata mana yaranmu kana raba mu da addininmu to lalle ko dai ka bar abin da kake yi ko kuma ka san nayi ka bar garin nan sai Mus'ab ibn Zubair ya ce to ka dan yi hakuri ko zaka iya zama ka saurari abin da nazo da shi in yayi maka ka karba in bai yi maka ba shikenan sai mu watsar ma mu bari shikenan sai ce eh lalle ka faɗi magana ta hankali saboda haka sai ya kafe mashinsa sai ya zauna shine sai karanta masa alkur'ani karanta masa alkur'ani yana karanta masa alkur'ani suna ga alamar canji tare da shi da ya gama karanta masa alkur'ani sai ce lalle wannan abin da ka zo da shi yana da kyau lalle wannan maganar da ka zo da ita wannan abin da ka karanta min abu ne mai kyau ya ake shiga addinin ne ya kuke in za ku yi musulunta ya ce eh ka je ka yi wanka ka wanke tufafinka ka zo ka yi kalmar shahada ka tashi ka yi raka a biyu ya je ya wanka ya wanke tufafinsa ya zo ya karɓi kalmar shahada ya tashi ya raka a biyu sai ce to abinda zan gaya muku sa'ad ibn mu'az wanda na baro a baya mutum ne wanda in ya karɓi wannan addinin to babu wani gida a cikin ƙabilarsa a cikin mutanensa ba za su musulunta ba duk sai sun karɓi musulunci saboda ka zan je in lallaɓo shi in turo muku shi in ya zo shi ma ka je yadda shi abinda ka je yadda ne saboda ka sai ya koma lokacin daidai da yake lokacin yake komawa shi kuma sa'ad ibn mu'az yana zaune cikin jama'arsa suka hango usaid ibn hudayr sai suka ga ba da fuskar da ya tafi da ita ya dawo ba ya tafi a fusace eh yana fufusga sai suka kuma ya dawo lakwas haka ba ina cewa wannan fuskar ba da ita tafi ba yana zuwa sai ya ce mun ga ka dawo mana da fuskar da ba ita kace ba ya ce tabbas abin nan da mutumin da yake faɗa da za ka haƙura ka je ka ce to ya san ba zai karɓi wannan maganar cewa ya je shi kai tsaye ba sai masa dabara sai ce na baro shi banu harisa banu harisa su ne khazraj khazraj suna nan sun wato sun yi ƙungiya sun je za su auka musu sauraka lalle lalle ka je ka ci ɗan uwanka sauraka sai ya tashi ya tafi a fusace saboda hamiya ta jahiliya duk da ba addininsu ɗaya ba amma ba zai bari abokan faɗansu su taɓa shi ba sauraka yana zuwa sai ya gansu da zaune lafiya lau ba abin da sai ce eh wannan dabara ce usaid ibn hudayr yaman domin in zo ya zo shi ma ya tsaya a kansu ya gaggaya wa musu maganganu ya babbace shi ya ce to amma da za ka yi haƙuri ka zauna kai ma ka ji abin da muka zo da shi in ya yi maka ka karɓa in bai maka ba shi kenan sai mu watsar da abin da kake cewa mu watsar sai mu bar abin da kake cewa mu bari sai ce ilalle ka zo da maganar magana ta gaskiya ta hankali sai shi ma ya kafe mashin sai ya zauna sai karanta masa alkur'ani an ce ya karanta masa farkon suratul suratul zukhruf hamimul kitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim afanadribu ankum adh-dhikra safhan an kuntum qauman musrifin ya karanta masa farkon suratul zukhruf shikenan shi jikin sai sanyi sai ce lalle wannan magana ta ku akwai gaskiya a ciki sai ce ake shiga addinin naku ne me kuka yi kuka zama musulmi cai ba wani abu ake baka je kai wanka ka wanke kayan jikinka ka zo a baka kalmar shahada ka yi raka a biyu ya ce to shi gina ya je ya yi wanka ke jikinsa ya zo aka ba shi kalmar shahada ya tashi raka a biyu to shi da ya dawo ya samu mutanensa suna hango shi suka ce lalle ya dawo mana da fuskar da ba ita ya tafi da ita ba a yi da muka gan shi a fusace ya fita to amma yanzu mun dawo mun gan shi yadda yake dawowa yana zuwa ya tsaya kansu ya ce ya bani abdul ashhal ya ku gidan 'ya'yan abdul ashhal kaifa ta'lamuna amri fikum ya kuka ɗauki al'amari na a cikinku ya kuke gani na wani irin matsayi nake da shi a cikinku suka ce da shi anta sayyiduna fadlan wa aimanuna na kaibatan wato kai ne shugabanmu a daraja sannan kuma duk kafi mu albarka sai ya ce da su to fa inna kalamakum alayya haramun rijalukum wa nisa'ukum hatta tu'minu billahi wa rasulihi yace to na haramta wa kaina sauraron maganarku da mazanku da matanku ba zan saurari maganar kowa ba har sai kun yi imani da Allah da manzansa shi ne ibnu ishaq yake cewa fa wallahi ma baqiya fi dari bani abdul ashhali rajulun wala imra'atun illa wa aslam ba mutum daya namiji ko mace da ya saura a cikin wannan kabila na gidan banu abdul ashhal cikin kabilar aus face sai da ya musulunta saura ka ashe kaga babba ne kuma wanda ake jin maganar sa ne shi yasa annabi ya kira shi sayyid yace qumu ila sayyidikum fanzilu ku tashi ku je ku sauko da shugaban ku aka shugaba ne babba a cikin a cikin gidan Banu Abdul Ashhal daga cikin wannan gida na kabilar Aus a kabilar kabilar Aus Sa'ad ibn Mu'adh yana da ƙawance da sabo da ya yi da umayyata ibn khalaf an san umayyata ibn khalaf yana ɗaya daga cikin jimajiman ƙurashawa a makka su ne wasu faɗa aji kuma su ne 'yan kasuwa to ya kasance shi umayyata ibn khalaf idan ya fito da kasuwancinsa zai tafi sham yakan yada zango a madina masaukinsa kuma shine gidan Sa'ad ibn Mu'az nan yake sauka to bayan musuluntar Sa'ad ibn Mu'az sai ya tafi Umara ya tafi Umara sai ya sauka a gidan abokinsa umayyah ibn khalaf ɗaya daga cikin manyan kafirai umayyah ibn khalaf shi ne mahaifin safwan ibn umayyah wanda shi ɗansa ai yana daga cikin wanda suka musulunta daga ƙarshe to shikenan sai umayyah ya ce wa sa'ad kada ka fita ka je za ka yi ɗawafi a yanzu tunda sun ji labarin musuluntarsa tunda mutumin da zai musulunta duk kuma gidan kabilar gabaɗaya su musulunta dole labarinsa sai ya bazu a ciki saboda ka ƙwarai shawa sun ji labarin wannan da ya zo ya sauka gidan abokinsa umar ya tafi khalaf sai ce kakka fita ɗawafi ka bari sai rana ta take tsaka lokacin da rana ta yi tsaka ta yi zafi kowa ya koma gida ba kowa amma ba da safe ba ko da yamma ka bari sai rana ta tsake tsaka lokacin da mutane sun tafi wa gafalan nas sai ka je ka yi ɗawafinka shikenan sai ya bari sai da wannan lokaci yayi sai ya fita yana dawafi yana dawafi sai ga Abu Jahl Abu Jahl sai ya ce waye wannan yake dawafi a Ka'aba sai shi Sa'ad ya ce ni ne Sa'ad sai Abu Jahl ya ce taqufu bil Ka'bati aminan haka cikin kwanciyar hankali kake dawafinka wato bayan abinda muka ji kai wa qad awaitu muhammadan wa ashabahu ka ba wa muhammadu da sahabbansa mafaka kuma yanzu ka zo kana dawafi lafiya lau sai sa'ad ibn mu'adh ya ce kwarai kuwa fatalaha sai suka shiga jayayya ya fada ya fada ya fada ya fada sai umayyah sai umayyah ibn khalaf sai yake cewa sai ya ce wa sa'ad ibn mu'adh yace la tarfa sautaka ala abil hakam fa innahu sayyidu ahli alwaji ka daina daga muryarka a kan miliyar abulhakam abulhakam shine abu jahal don su ba abu jahal suke abu jahal zagi ne sauraka su ba abu jahal suke ce masa wannan annabi ne ya laƙa masa wani abu jahal ɗin ya fi kowa wauta da jahilci da rashin sanin Allah su masu abulhakam suke ce masa sai yake ce masa kada ka ɗaga miliyarka ka daina ɗaga miliyarka akan miliyar abulhakam shi fa ne shugaban mutanen makka fa innahu sayyidu ahli alwadi alwadi suna nufin makka ce wadin ghairi zizar'in sai sa'ad ya ce wallahi la in mana'tani an atufa bil baiti la aqta'anna matjaraka min ash-sham idan har ka hana ni dawafi to kai ma ka daina fita kasuwanci zuwa sham ni ma zan sa yara na da sun ganka a bika a dake ka a kwace kayanka shi kuma umayya yana ce masa la tarfa sautaka yana ririke sa sa da ya fishi yace da'ana anka yace dalla dalla rabu da ni irin dalla ka rabu da ni ya fusata ya bige umayya yace da shi naji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai ya kashe ka sai ga umayya fa inni samaitu muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya zu'umu annahu qatiluka yace sai ya gama da kai sai umayya ce iyaya ni kuma ya faɗa yace zai gama da ni sa'ad yace da shi na'am kai yace sai ya gama da kai sai umayya ce wallahi ma yakdhibu muhammadu wallahi muhammadu bai faɗa ƙarya sun sun san shi yayi magana sai ta tabbata sai ci kai muhammadu la yakzibu idza haddasa inda ya faɗi magana to gaskiya za ta yi zama to sai ki cewa kusan a gurin cikin sai juya kusan ya kusa yin zawayi a gurin ma saboda firgita da tsoro kada yuhdithu yana komawa ya gaya wa matarsa yace amma ta'lamina ma qala akhi al-yathribi baki ji abin da dan uwana mutumin Madina mutumin Yathrib yake faɗa ba tace me yace yace da ita ai yace Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace sai ya gama da ni sai ya kashe ni sai tace wallahi ma yakzibu Muhammadu saboda kowa ya san Annabi sallallahu alaihi wasallama ce wallahi baya ƙarya tunda yace sai ya gama da kai tabbas shikenan ana nan ana nan sai aka zo fita yakin badar abu jahal ya ce a zo a fita tunda ai rundunar abin nan ɗinsu kayan fitarcinsu sun kwaɓuta amma abu jahal ya ce su ba za a yi musu wulaƙanci haka nan ba su yi shiru ba su bai da martani ba don haka sai sun fita ci ya yadda duk kuɗin da aka samu na ribar wannan kasuwanci duk za su kashe su akan wannan yaƙi to saboda haka sai aka yi shela kowa ya fito sai yake shiryawa zai fita sai matar su ce a ka manta abinda abokin da naka na madina ya gaya maka ka manta ma za kala akuka yasribi sai je ce abu jahal kai shi fa ba zai fita yakin nan ba sai abu jahal ya ce haba kai fa babba ne a garin nan mu fita da kai kwana ɗaya biyu sai ka dawo ka yi tafiyar kwana ɗaya biyu sai ka juyo to da yake maganar annabi ta tabbata saboda ka sai ya bi su abu jahal ya ruɗe shi har aka isa madina maimakon kwana ɗaya biyu ya juyo sai aka yi ta tafiya da shi ina ga duk hanya in yayi gunkurin zai juyo ya ce haba haba kana shugaba to haka ya ja shi ƙarshe dai aka kashe shi a can saboda haka sa'ad ibn mu'az lokacin yakin gwalalo ya fita ya ɗauki silkensa wanda bai rufe duka jikinsa ba silken nasa kusan hannayensa duk a waje kusan silke irin rigar da mayaka suke sawa saboda kare suka ko sara to sai zanto silken nasa muqallasa dar'u dar'un ne muqallasa wato bata rufe shi dukan shi ba ya fito Aisha a lokacin tana cikin ganuwar kabilar Khazraj bani Haritha tare da mahaifiyar shi Sa'ad ibn Abi Sa'ad ibn Mu'az da suka ta ganshi ya fito duk hannunsa a waje wannan silke bai sa silken da ya rufe shi gaba ɗaya ba sai take cewa da shi yanzu haka zaka fita me yasa ba za ka koma ka gyara shigarka ba yake cewa a'a shi haka zai fita yana rike da mashinsa a lokaci yana kada mashinsa yana cewa labbis qalilan yashhadu al-hayja hamal la ba'sa bil maut idha hana al-ajal cewa labbis qalilan yashhadu al-hayja hamal hamal shine hamal ibn badr dai daga cikin manyan mutanen su ce zai fita yaki saboda haka ni ba zan zauna ko kaɗan ba za mu fita za mu fita tare da shi kuma babu babu babu laifi mutum ya mutu idan lokacinsa ya yi babu laifi mutum in ya mutu lokacinsa ya yi mahaifiyarsa ta ce ya sa me ya hana ba za ka sa dir asbah min haza ka sa dir ka sa silken da ya fi wannan shi rufe jikinka to shi ne sai bai ji wannan magana ba sai ya fita to a daidai lokacin da aka harbo kibiya sai ta same shi a hannunsa sai ta datse masa jijiyarsa akwai wani ana kiran shi ibnul ariqa shi ne ya harbo ta daga cikin ƙuraishawa na zuwa sai ta kafe masa a hannu daidai kan jijiyar jini sai ke cewa khudha minni wa ana ibn al-ariqa to shi da sa'ad ya ce da shi arraqa Allah wajhaka fi nar Allah ya kona wato fuskar ka a wuta to anan yayi addu'a yake cewa Allahumma in kuntu in kunta abqaita min harbi quraish shay'an fa abqini laha ya Allah idan akwai wani abu da ya saura na yaƙi da ƙuraishawa to ya ubangiji ka bar ni da raina har in samu halartar wannan yaƙi fa innahu la qaumun ahabbu ilayya min an ujahidahum fika min qaumin azaw nabiyyaka wa kadzabuhu wa akhrajuhu domin babu mutanen da nake son in ga na yaƙe su saboda kai kamar mutanen da suka cutar da annabinka suka ƙaryata shi suka fito da shi daga ƙasarsa Allahumma in kunta wada'ta al-harba bainana wa bainahum Allah in kuma ka kawo ƙarshen yaƙi tsakaninmu da su faj'al hali sha'li shahada ka sanya wannan harbin da aka yi min ya zama mun shahada wala tumitni hatta tuqirra 'aini min bani quraiza amma kada ka karbi raina har sai ka nuna min farin ciki game da banu quraiza banu quraiza kabilar yahudawa ce wanda lokacin kafin zuwa musulunci akwai fahimtar juna tsakaninsu da kabilar aus to kuma suka zo suka ci amanar annabi sallallahu alaihi wasallam suka hada kai da waɗannan dandazan kafirai da suka zo suka ci amanar suka hada kai da su wajen ayaki annabi sallallahu alaihi wasallam ayaki musulmi to shine yake addu'a cewa kada Allah ya karbi ransa har sai ya nuna masa abinda zai faranta masa rai dangane da wannan mutane wato wanda yahudawa na banu quraiza a cikin sahih bukhari a kitabul maghazi yana cewa ya faɗi sunan shi wanda ya harbi ya harbi sa'ad ibn mu'azza wannan da wannan kibiya yake cewa ramahu rajulun min quraish yuqalu lahu hibban ibn al-ariqa sunansa hibban ibn al-ariqa cikakken sunansa hibban ibn qais ibn bani ma'is ibn amir ibn lu'ay sauraka ya harbe ya harbe shi da wannan kibiya a jijiyarsa haka nan ruwa a cikin sayo muslim tana nuna cewa bayan an harbe shi akan jijiyarsa jini yana zuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wuta ya dan abin nan ya masa lalas akan wannan jijiya domin jinin ya dakata sai gurin ya kame ya bushe to shine sai ya addu'a yake cewa in kunta wada'tal harba fafjurha ya Allah idan yaki ya zo ƙarshe babu sauran yaki to ya Allah ka fashe wannan jijiyar ta ci gaba da jini saboda ya samu shahada in kuma ya zanto akwai sauran yaƙi to Allah subhanahu wataala ka bani har sai na yaƙi waɗannan mutane to dai wannan addu'a sai wannan jijiya ta shi shikenan sai ta daman gurin ya kumbura ya yi ta kumburi har zuwa ƙirjinsa to sagaran wajen ƙirjinsa ɗin sai ya fashe shikenan sai jinin ya ci gaba da zuba a nan za mu ga sa'ad ibn mu'az yana addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa yana addu'a ga shawa cewa in har akwai sauran yaƙi tsakaninsu da su to Allah subhanahu wa ta'ala ka bar ni da raina kuma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ransa tare cewa bayan wannan kuma an yi wasu yaƙe-yaƙen da shawa to shine wasu daga cikin malamai kamar ibn al-mulaqqin a cikin littafinsa at-tawdih li sharh al-jami' as-sahih yana cewa wannan addu'a ta sa'ad ibn mu'adh tana daga cikin addu'o'in da Allah ya ajiye masa su wanda zai masa sakayya akan su ranar gobe kiyama an san cewa addu'ar mumini idan bai ga ansuwarta a nan ba to ba wai ta tafi banza ba Allah zai ajiye masa ita sai ranar da yake son ya ga ladan ayyukansa idin rufe sai ga wasu addu'o'i da ya yi ta yi bai ga karɓuwarsu ba an ajiye masa su tsibi-tsibi suka ce wannan tana daga cikin wanda ajiye sa'ad a lahira domin Allah subhanahu wata'ala bai kawo ƙarshen bai kawo ƙarshen wannan yaƙi ba to wannan wasu daga cikin malamai suka ce a'a yana nufin addu'ar da yake yana nufin yaƙi tsakanin ƙuraishawa da banu ƙuraiza banu ƙuraiza kuma daga wannan yaƙin ai ƙarshen su ya zo saboda haka da ya ce ƙuraish yana nufin ƙuraishawa tare da bani ƙuraiza to shi da ibnul mulaqqini kici wannan khurujin ne an zahir zahirin magana sai yana ga magana ne akan ƙuraishawa don haka bai kamata ku shigo da bani ƙuraiza anan ba dan cewa yayi fa in kana baqiya min harbi quraishi shay'un fa abqini lahu in akwai wani abu da yayi saura na yakar ƙuraishawa to Allah ka banni domin wannan yakin kaga bai ce bani ƙuraiza ba saboda haka ba banu ƙuraiza yake nufi ƙuraishawa in kuma ƙuraishawa ke nufi yaƙi ya ci gaba bayan wannan to addu'ar sa kenan ubangiji ya aje masa ita don ya saka masa da ita ranar gobe kiyama ko kuma in ji wasu malamai suka ce ko yana nufin yaƙar ƙuraishawan da suka dawo da za su dawo waɗanda suka tafi shin sun tafi kenan ko za su dawo in har za su dawo ya ubangiji ka karɓi da ka bar ni sai an yaƙi da su to kaga ai ba su dawo ba to kamar yaƙi da waɗannan da ba su dawo ba ya ya ƙare to suka ce wannan yake nufi to kuma kaga a cikin addu'a sa ya roƙi Allah subhanahu wataala ya fashe wannan ciwon nasa ya ci gaba da buga jini to anan babu roƙon mutuwa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin asabahu kada ɗayan ku yi addu'a ya roƙi Allah mutuwa saboda wata cutar da take damunsa anan shi sa'ad ibn mu'az bai saba ma wannan hadisi ba yayi addu'a dan wannan cuta har ma Allah subhanahu wataala ya karba addu'ar tashi ciwon nasa ya fashe to suka ce a wannan laysa min tamanni al-maut lid-durr al-manhiy anhu wannan baya daga cikin addu'a mutum ya mutu saboda ta cutar da take damunsa a wannan addu'a ce wato addu'a ce ya samu shahada addu'ar Allah ya bashi mutuwar shahada yake wannan kuma addu'a ce mai kyau to yin addu'a Allah ya bashi mutuwar shahada domin wannan ciwon da aka ji masa an ji masa ne fi sabilillah saboda haka in ya mutu da wannan ciwo ya samu shahada saboda haka yayi addu'a Allah ya bashi shahada dan ya mutu akan shahada saboda haka wannan baya daga cikin irin cututtuka da samu mutum yayi addu'ar shi ina ma ya mutu gaba daya wanda zai misali yayi hadari ko ayi masa fashi ko wani abu yayi addu'ar to shi ina ma ya mutu kaga dan ya mutu ba shahada yi ba saboda dan me zai roki mutuwar wannan to shi yasa wannan alqadi iyad a cikin ikmalul mu'lim yayi wannan magana haka nan alkirmani a cikin sharhin sa kawakibud darari mujallal na 16 shafi na 40 yake cewa fa in qulta kayfa istad'a al-maut wa dhalika ghayru ja'iz in zaka ce ya aka yi roki mutuwa bayan kuma wannan bai halatta ba qultu inji shi alkirmani yace gharaduhu an yamuta ala shahada manufarsa shine mutuwa bisa shahada فكأنه قال كمر cewa yayi in kana ba'da hadha qitalun ma'ahum fa na'am ya Allah idan har akwai wani yakin bayan wannan tare da su to shikenan a bar ni da raina wa illa fala tahrimni min thawabi hadhihi shahada in ko babu wani yaki tsakanin su tsakanin mu da su to Allah kaka haramta min wannan shahada saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka yi masa tanti a masallaci فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيبة في المسجد ليعوده من قريب dan annabi ya samu damar wato kawo masa ziyara kurkusa ba nesa ba maimakon a aje shi nesa annabi kuma sallallahu alaihi wasallam yana son koyaushe rika zuwa yana duba halin da yake ciki to nisan sa wani abu zai iya faruwa kafin a zo a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu yi gaban kansu yayin rasuwa yayi watakila in kafin labari ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ya je yayi masa wanka da kansa watakila wasu su yi wannan to kaga amma in yana kusa da shi shikenan sai ya sai ya samu masa wanka to yana wannan cikin tanti wannan ciwon nasa ya fashi jini ya shiga fita tunda daman jijiyar jini ce jini ya shiga kwarara to shine mai ruwaya Aisha take cewa falam yaruhum wa fil masjid khaymatu min bani gifar wannan wa fil masjid jumla ce mu'tarida haliya wato alhalin a cikin wannan masallaci akwai wani tanti min bani gifar na kabilar banu gifar falam yaruhum babu abin da ya tashi hankalinsu illa damu yasilu ilaihim sai jinin da suka gani yana kwaranya yana kwararo musu daga tantin da yake makotaka da su wato suna zaune a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ba fargaba ba tashin hankali kawai sai suka ga jini yana yana kwararowa ba su san hawa ba su san sauka ba anan kaga yace khaymatu min bani gifar wanda watakila in a larabci kamata a ce khaymatu li bani gifar ba min bani gifar ba to shine wasu suka ce akwai mudafun mahzuf ay min khaimatun min khiyami bani gifar wato wani tanti daga cikin tantunan bani gifar ibnu ishaq a cikin littafinsa sira ya faɗi cewa wannan tantin da suke ciki na wata mata ne da ake kira rufaida al-aslamiyya to kuma nan gashi an ce tantin banu gifar aslam ba su ne gifar ba aslam kabila ce mai cin gashin gifar ma kabila ce mai cin gashin kanta to tantin nawaye na ita wannan in wani wata wannan matan ne kaga za zama na aslam ne ba na ba na bani gifar bane na bani aslam ne amma kuma an ce min bani gifar to shi ne wasu malami suka ce tana yiwa mijinta daga kabilar banu gifar din yake saboda haka kaga in in tantin ta ne tantin mijinta ne eh saboda haka sai a ce tantin banu gifar banu gifar rahbun ne min kinana su ma suna dangantaka da kakan annabi sallallahu alaihi wa sallama na goma sha biyu san kakan annabi kinana ibn khuzaima ibn mudrika shi ne kakansa na goma sha biyu to su ma wannan gifar suna dangantaka da wannan kaka na goma sha biyu su a ƙuraisha ba na ƙuraishu shi ne ƙusai wanda suke dangantaka da ƙusai su ne ke cewa ƙuraishawa in aka wuce shi to kowa sunansu ƙuraisha ba sai dai a kirawo su ‘ya'yan annabi Ismail ko Adnaniyun. Wanda ya riga kowa shiga musulunci a cikin ƙabilar Banu Gifar shi ne wa Abu Zar, Abu Zar al-Gifari, Jundub ibn Junada. shine farkon wanda ya shiga fara sai dan uwansa Unais wani mawaki shine ya musulunta lokacin da Abu Dharr ya musulunta ya koma zuwa ga ga jama'arsa su wannan kabilar Banu Gifar dandanan su ma sai suka musulunta da dama daga cikin su suka shiga musulunci a cikin sai Muslim daga Abu Dharr al-Gifari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na zo na musulunta an san kissar musulunta Abu Dharr kissa ce doguwa ita ma da kafin ya musulunta din ya dan sha wahala a hannun Qurayshawa to bayan ya koma ya zo gaba annabi ya ce iti qaumak je ka gurin mutananka sai ce sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a yake cewa aslamu salamaha Allah wa ghifarun ghafara Allah laha aslam kamar muka ce kabila ce ce aslam salamaha Allah aslam Allah ya ba ta zaman lafiya ghifar kuma Allah ya gafarta musu a cikin sahihaini akwai hadisin Abu Huraira da annabi yake cewa aslam salamaha Allah wa ghifarun ghafara Allah laha haka ne wannan hadisi ya zo daga hadisin Jabir wato hadisin ba Abu Dharr kawai ya rawaito shi ba wannan addu'a Abu Huraira ya rawaito ta Jabir dan Anas ya rawaito ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a ya ce ghifar Allah ya gafarta musu Ibn Tin kamar yadda yake cikin fathul bari ibn tin yana cewa su banu gifar a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci sukan tare alhazai wanda za su je hajji ko sana hajji tun kafin musulunci irin hajji na jahiliya to mutane alhazai za su je hajji sai su tare su su yi musu fashi a hanya su kwace musu kayayyakinsu aka ce saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a Allah ya share musu wannan abun kunya da suka yi a baya ya yafe musu ce gifarun ghafarallahu laha Allah ya gafarta musu wannan wanda da abinda dai aka faɗa kenan a cikin sahihain akwai hadisin Abu Huraira da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana wasu kabilu guda biyar yace quraishun wal ansar wa juhayna wa muzaina wa aslam wa gifar wa ashja'u mawali laysa lahum mawla duna Allah wa rasuli nabi ce da quraishawa da al-ansar da juhaina kabilar juhaina da kabilar muzaina da kabilar aslam da kabilar gifar da kabilar ashja yace mawali dukkanin su masoyana ne majibanta ne laysa lahum maula duna Allah wa rasuli ba su da wani majibinci ba Allah da manzansa ba waɗannan ƙabilu guda biyar ashja da gifar da aslam da muzaina da juhaina waɗannan ƙabilu biyar juhaina da muzaina da aslam da gifar da ashja ƙabilu ne waɗanda a ƙarfi da matsayi ba su kai ƙabilun banu amir ibn sa'sa'a ba akwai banu amir ibn sa'sa'a da banu tamim waɗanda duk ƙabilu ne da suna da ƙarfi kuma suna da matsayi a cikin larabawa waɗannan kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi yayi musu wannan abin da kirari su a jahiliya ba su kai waɗancan ba to lokacin da musulunci ya zo sai suka riga kowa shiga musulunci sai girman ya koma wajensu sauraka sai zanto girman kuma ya koma wajen saboda sun riga shiga musulunci to wannan tanti na ƙabilar bani gifar ne su ce ya ahlal khaima ma hadha alladhi ya'tina min qiblikum ya ahlal khaima ya ku mutanen wannan tanti menene yake kwararo mana daga wajen ku an kamar yadda muka ce an ce tantin na wata mata ne da kira Rufaida al-Aslamiyya ta kasance takan yi wa takan yi wa marasa lafiya wato wanda aka ji wa rauni takan yi musu magani kuma tana hidima haka duk sanda wani abu ya taso na musulmi to shine suna dubawa fa idza sa'dun yaghzu jurhuhu daman sai ga sa'ad ciwonsa yana ta fitar da jini yana ta kwararar da jini ya zo an ce gazalma idha sala ruwa ya kwararo ana cewa gazalma wato ya kwararo hakanan idan jijiya ta jini ta fitar da jini ita ma ana cewa gaza al'irqu daman to wannan hadisi kamar yadda al-muhallab yake cewa wani hadisi yana nuna halaccin zama a cikin masallaci yayin da ya zanto akwai uzuri wato babu gurin zama to ya halatta a zauna a masallaci mun san cewa ashabu suffa a cikin masallaci suke a zaune ko da yaushe a wancan lokaci masallatai ko ko ko kofofi ba su da shi ba su da ma kofa saboda haka idan baki suka zo ba su da gurin sauka sai su sauka a masallaci amma yanzu ka bar kofofin masallaci a buɗe duk za zuwa sace muku tabarmi da kafin da agogo da waye haka zamanin ya canza haka ce ai zamanin manzo Allah buɗe kofofin masallaci ake don haka dai yanzu kuna rufewa kuna yin laifi a wancan lokacin ba wurin wannan lokacin bane kuna bari ki a buɗe a haka ma ana ta kaffa kaffa wani sai ya shigo ya sata a haka bare kuma bar shi fa yau eh sai barayi su je su sata su zo nan su raba cikin masallaci tunda kun bar shi eh karshe a ce kuna kuna kuna kuna kuna boye barayi to sannan suka ce haka nan shugaba ko wani babban malami idan ya zanto yana kula da wani marar lafiya idan aka ga cewa zamansa a nesa zai ba shi wahala wajen kai kawo to ana iya ɗauko shi a dawo da shi kusa da shi domin ya zanto ya samu saukin kai masa ziyara kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka na a cikin sharhi ibnu battal yake cewa a wannan hadisi yana nuna cewa annajasat laysat izalatuha bi fard wa ba tilas bane sai an gusar da najasa tun da gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jininsa yana ta kwarara har ma ya shigo wani tanti ce laukana fardan lahila bainaha wa bainar dari'ati ilaiha ya ce da dole ne a kasawar da najasar to da annabi sallallahu alaihi wasallam tun farko ma an dau matakin da najasar ma ba za ta bata gurin ba da ba za a kashi masallaci ba an fahimta me suke nufi da kawar da najasa ba wajibi bace abinda suke nufi ba farali bace sai idan mutum sallah zai a gurin to wannan shine ya zama wajibi ya kawar amma ba dole bane a kawar da ita duk sanda aka ganta walamma ajaza ar-rasul lil-jarih an yaskuna fil masjid to tunda manzo Allah har ya halattawa mai rashin lafiya mai ciwo ya zauna a masallaci alimna anna al-amra laysa 'ala al-fard to sai muka fahimci kenan al'amarin gusar da najasa ba dole bane wannan ina karanta muku magana ibnu battal yace wa kadhalika hina taraka al-a'rabiyya yabulu fil masjid hakanan lokacin da ya bar balaraban ƙauye yana fitsari a masallaci daga lokacin da ya shigo yana fitsari sabe suka yi ca za su hana shi annabi ce da'uhu da'u ku kyale shi ku kyale shi har sai da ya gama sannan annabi ce a kawo ruwa a zuba a inda ya fitsari suka ce to da a ce haram ne to da annabi zai ce a kyale shi ya ci gaba da fitsari ba to wannan hujjarsa ta ta shi wani hadisi na Sa'ad yayi hujja ne da jinin Sa'ad domin a gurin jumhur jini na mutum najasa ne a gurin jumhur jinin mutum da yake fita daga jikinsa najasa ne saboda haka akan wannan ra'ayi ya gina cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar jininsa yana zuba a masallaci tare da najasa ne da a ce kusa da wajensa dun take nan da aka ganta wajibi ne da annaba ba zai bari har najasar ta zo masallaci ba to amma anan za a iya cewa wannan hadisin da yake hujja da shi akan barin najasa ko rashin wajabcin gawar da najasa yana daga cikin hadisin da wasu malamai kuma suka yi hujja da shi akan cewa jin dan adam in ba jinin al'ada ba to ba najasa bane suka yi hujja da wannan ce jinin dan adam ba jinin al'ada ba da Allah ce huwa azan to da da da a ce najasa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai kawo ba zai sa a bar wannan mutum a cikin masallaci ba tare da cewa jinin sa din nan zai iya zai iya tsatsafa zai iya zuba zai iya bata gurin akwai yiwuwar ya ɓata gurin da jininsa tunda an san cewa ma rauninsa akan jijiyar jini ce a kowane lokaci jinin nan yana iya dawo masa kuma ya ɓata cikin masallaci don haka suka ce wannan ma mu dalili ne a gurin mu cewa jinin ɗan adam ba najasa ba ne da annabi sallallahu alaihi wasallam da dinsa ne ba zai bashi a sa shi a masallaci ba domin akwai abin da ma bai kai wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai shi kare ma ya kusa masallaci abinda aka ijma'i ma ba najisa bane kamar wanda ya ci tafarnuwa ko ya ci albasa wace wani ganye wanda yake da wani hamamin da zai hana mutane sakat a sallah to annabi ya ce kada ma ya kusanci masallaci tare da cewa wannan ba najasa ba ce bil ijma to ina kuma a ce najasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mutum ya je da abin da yake dauke da najasa a tare da shi suka ce wannan barin sa din ya zauna a cikin masallaci har jinin sa yana gudu har ma yana shiga wani tanti ce wani alama ce da cikin nuna cewa jini na ba najasa bane suka ce kamar yadda ya bar macen da take istihada an san jinin istihada ba jini ne na larura jini ne na rashin lafiya ba jini ne na haila ba to matar da take fitar da jini na istihada jini na larura annabi ya batta ta shiga masallaci ta yi itikafi tare da cewa a wancan lokaci ba su da abin da yake rike jini kamar yadda yanzu ake da shi da yake rike jinin ya mace idan tana zubar da wannan jinin amma annabi ya batta ta shiga akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Aisha radhiyallahu ta'ala anha tace annabi sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi wa ma'ahu ba'd nisa'ihi tare da shi akwai wasu daga cikin matansa kuma wahiya mustahada tana jinin larura taraddama kuma tana ga jinin yana zuba wani lokaci ma sai ta sa tasa sai ta zauna a kan tasa saboda jinin kada ya bata gurin da take zaune waga ya nuna annabi ya kyale ta ta shiga duk da cewa akwai jinin da zai iya bata masallaci suka ce to kaga wanda ya nuna cewa jini ba na al'ada bane jini haka na larura da ta samu mutum wannan ba ba ba, ba abin nan bane kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su suka zauna a masallaci tare da cewa gashi yana cewa inna hadhihi al-masajid لا تصلح لشيء من من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم lokacin da wannan mutum ya yi fitsari annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan abin da kai bai dace da masallaci ba bai dace da irin wannan kazanta ba masallaci abin da ake yi a cikin sa shine ambatan Allah da karatun Qur'ani da sallah to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a zuwa da kazanta masallaci kaga ba zai bari mai kazanta ta zo masallaci ba ashe a wannan da aka bari ta zo masallaci da wannan mai jinin da yake zuba a jikinsa aka bar shi ya zauna a masallaci ya nuna abin da yake zuba a jikinsa ba kazanta bane dan da kazanta ne annabi zai bar shi ya zauna tunda ya ce la tasluhu li shay'in min hadha al-qadr wannan abu na kazanta bai dace da masallaci ba kuma daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa wannan shine sahabbai ahlu jihad ne mutane ne da suka kasance koyaushe cikin jihadi ake a fitanan a fitanan to wanda suke cikin irin wannan jihadi za a ta samun raunuka a tare da su wanda za a shiga rugun tsumi sara suka dole za a sari wani a sauki wani ka sare shi suka jini ne zai fita to amma ba mu taɓa samun cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce su cewa duk sanda jini ya fito daga cikin mutum ya gaggawar wankewa ba ya wanke rigarsa kada ya sallah da ita domin ya jisa ne ko an samu wannan umarnin annabi bai taɓa bada wannan umarnin ba taɓa jin wani hadisi ba annabi ya ce mayaka to ku kula fa kun za ku tafi yaƙi jini zai sami ku in jini ya sami ku fa najasa ne kada mutum ya sallah a haka ya cire rigar sai ya wanke ta ko kuma ya bar kai ya bar jini a jikinsa duk ba a samu wannan ba to wannan yana ƙara ƙarfafar wannan daga cikin abin da yake ƙara ƙarfafa wannan binne shahidi da jininsa shahidi wanda ya mutu a waje ana binne shi da jininsa inda najasa ne za a kawar masa da ita ba a binne shi da jininsa ba wani zai iya ce to ai an ce za a tashe shi jininsa launu launu dami wa rihu rihul misk to ai in ka tuna ba fa wannan jinin da ya mutu da shi ba shine ake magana jinin lahira fa wani jini ne daban Allah zai kana nufin wannan jinin da ya mutu da shi aka binne shi shine zai ta zama tashe shi abinda ba shi bane saboda haka hukuncin sa na duniya yana nan in aka yayi shahada shikenan zai tashi abin nan wa jurhuhu yatasaqqabu daman in ba Allah ya dawo da shi halittarsa ya dawo da shi cikakke to kuma zai dawo masa da wannan ciwon da aka ji masa yana fitar da jini amma ba wancan jinin na duniya ba saboda haka binne shi da jini ya nuna cewa jini na mutum ba najasa bane sai dai in jini ne na al'ada haka nan halattawa mutum ya sadu da matarsa tana jinin istihada tare da cewa wannan jinin zai iya samunsa to kaga in yayi tanto da najasa ne da an haramta masa tunda shi ma haila yana daga cikin dalilin haramta mutum kusanci matarsa abin nan qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid to kaga shi ma in ya zama adhan ne kamar kamar al-haid to kaga ba za a ce kuma halatta masa ya kusanci matarsa halatta masa ya kusanci matarsa da cewa jinin nan zai bata shi ya nuna cewa ba jini ne ba na abin nan na najasa to wannan dai mas'ala ce wadda ita ma tana da fadi suka ce har ma kasancewarsa mumini ko ya mutu dahiri ne to kaga yayi kama da kifi jinin kifi najasa ne to kaga shi ba kifi ko ya mutu yana da dahirinsa to kai ba mumini ko ka mutu kana da dahirin ka innal mu'mina la yanjus saboda haka jinin sa ba ba najasa bane kamar da jinin kifi dan ya mutu ba najasa bane jinin da yake najasa na dabba shine addamul masfuh jinin da in ka yanka dabba ya fita amma wanda ya saura a jikinta wannan duk baya cikin najasa an fahimta to wannan dai kadan daga cikin abinda wannan hadisi ya kunsa abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh